الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyu ga watan jumada al'ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma 18 ga watan daya shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni wanda malam hudu suke cewa a kawar maunar da zafi da adam muna surati da ruwan jirgin na'am ana ibara har wannan kusai da kusai da baya da kewaya haka ko ba ana wai dangane da cewa al'aura ta namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa wannan ita ce al'aura kakkaura wadda baya halatta ya bayyanar da wani abu abin da ke tsakanin nan shi ne ɗan uwa yake faɗa wai shin sharin ciki kamar teɓa shi ma yana daga cikin al'aura kwarai don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hannu yafi da ake kiran shi a lishtimalin samma kurman yafi wanda kurman yafi abun malaman fikiru shine mutum da zai saɓe mayafinsa ya dora akan kafaɗarsa an gane ku tare da cewa a ciki babu wani abu wanda yake na tufafi kaga duk lokacin da misali mutum ya sabe gefen mayafinsa ya dora akan kafada kamar yadda ake sabe gari to idan babu ya ciki mi zai bayyana kenan nan cikin shi zai bayyana don haka baya halatta baya halatta idan mutum yana da gari babu ya ciki a ciki ya sabe ta bai halatta haramun ne idan ya saɓe ta cikin shi zai fito wannan kuma al'aura ne duka bai halatta misali wai kamar matasa da suke sanya karamar riga in mutum ya yi sujada ko ya yi ruku'u sai kaga ta ɗan janye misali cikinsa tsakanin kenan wandon shi da wannan ɗin shi ya bayyana wannan kwata-kwata bai halatta haramun ko wajen daukan harami za ka ga wani mutane ana cikin harami wani mutum ya sabe wannan kinshi ya rataya a wuya kwata-kwata bai halatta haramun ne na kamar ni Mene da ke akan mahajjacin da mutum ne a wajen dukkan niyya a dukkan ya duka a wurin da bai dace.
eh, ban yi da yin tambaye ta ba Mene da ke akan mahajjacin da mutum ne a wajen dukkan niyya a dukkan ya duki niyya ba a wurin da ya dace.
kamar misali mutum bai dauniya bai yi niyya ba a nan mikati idan mutum bai yi niyya ba a nan mikati kafin ya isa yakan yi niyya a gane ko in ya dau harami duk da cewa niyya dama abu ce wadda take cikin zuciya ba ta bukatar lafazi lokacin da ka zo miƙati ka ɗauki harami to yana za a tambaye ka haramin da ka ɗauka mi kake nihin yi amsar da za ka ba da hajji ko umra don haka lokacin da mutum ya yi wanka ya cire wannan kaya na al'ada ya saka kaya na ibada shine al'izar rida ya ɗaura wannan zane ya yafa mayafi duniya ta ƙare a zuciya da haka kasancewar kenan a wannan lokaci ne zai hararo da niyyar a zuciyarsa kenan don haka in kamar misali mutum ya manta bai wannan ba kenan ko da kafin ya isa ya fara da wafi a wannan lokaci sai ya zo da niyya a cikin zuciyarsa na'am wakallam mutum ya zo sallar juma'a sai ya samu raka'a guda ya ne
idan mutum ya samu raka'a daya a sallar juma'a ya samu sallar juma'a iya abin da zai yi sai ya ci ko ɗaya da ta rage masa idan kwa ya zo limami ya ɗago daga ruku'u ko yana cikin zama na tahiya to a nan zai yi niyyar azahar limami yana salam cewa sai ya tashi ya zo da raka'a hudu saboda ita sallar jama'a ana samunta ta ana riskarta a saboda samun raka'a cikakka duk wanda ya samu koma bayan raka'a cikakka to ya samu sallar jama'a da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man adraka raka'atan min al-asr qabla al-maghrib faqad adraka al-asra ko kuma qabla ghurub ash-shams faqad adraka al-asra wa man adraka raka'atan min as-subh qabla an taqulu ash-shams faqad adraka as-subha aw kama qala kamar mi na'am kamar mutane da yawa mutanen da aka yi hani a musu sallama eh wai mutanen da aka yi hani a yi musu sallama wanda aka yi hani a yi musu sallama kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda ba musulmi ba misali yahudawa da yan mushan za Allah yake ce mana la tabda ul yahuda wan nasara bis salami za Allah yake kar ku fara ma yahudawa da yan mushan game da yin sallama za Allah yake in har ɗaya karambani daga cikin su yayi muku sallama fa qulu alaikum za Allah yake ku ce alaikum kadai ku tsaya nan don haka wannan nassi ne wanda yake nuna cewa yahudawa da yan mushan da duk waɗanda suke matsayinsu kafirai baya halatta musulmi ya yi musu sallama in har wanda ba musulmi bai ma musulmi sallama sai ya ce masa wa alaikum kawai tsaya tare da cewa malamai sukan zano cewa da wanda yake cikin yanayi wanda yake na biyan bukata bawali ko bayan gari shi ma ba a yi masa sallama da wanda yake kasancewar suka ce ya dirmiya da aiki wanda yake na sabon Allah kamar wanda yake dandara da sauransu sun ce su ma ba a yi musu sallama lalle waɗannan duka malamai sun zano amma babu wani ba san wani dalili ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka wanda ya nuna cewa ba za a yi musu sallama ba tare da cewa mun wuce da hadisi a darasinmu na wannan littafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana wani ya masa sallama a lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cikin biyan bukatarsa manzan Allah bai karba masa ba sai da manzan Allah ya gama ya je ya shafi katanga ya taimama manzan Allah ya amsa masa sallama sai ya ce masa ina kyamar na ambaci ubangiji na akan hali wanda yake ba da zarki ba da haka na jinkirta mayar maka da sallama lalle wancan dai shine nassi wanda yake a tabbace wanda yake nuna cewa yahudawa da yan mushin musulmi baya fara yi musu sallama amma in har su suka yi masa to kawai iya abin da zai faɗa sai cewa alaikum darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu shuru wato mun tsaya ƙarshen babi na tara wanda babi na tara shine malam yi shi kamar haka babu shuruɗin lati la tahillu fil hudud baban da ke bayani game da sharɗa waɗanda ba sa halatta game da haddi idan aka ce haddi kamar yadda bayani ya gabata ukuba wadda take da gwalgwado wadda Allah ya shar'anta ga mai laifi kamar yadda ya shar'anta barawo za a yanke masa hannu idan an tabbatar da ya saci abin da ya kai gwalgwadon rubu dinar kamar yadda mai kazafi Allah ya shar'anta yi masa bulala tamanin mazanaci in bai taba yin aure Allah ya shar'anta cewa a yi masa bulala dari a kore shi daga mahaifarsa ya koma wani gari sai ya shekara sannan a ba shi izinin dawowa idan mai aure ne a jejjefe shi har ya mutu wannan dai duka shine ake kira da haddi kamar yadda mashayi wanda aka tabbatar da ya sha giya a yi masa bulala tamanin ko kuma a yi masa arba'in shine ake kira da haddi jam'unsa shine al-hudud shine ana malam yayi babi wanda yake bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sharuɗa waɗanda ba sa halatta a wajen haddi shine malam yazo da hadisin Abu Huraira da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara musu yadda suke faɗa wani mutum daga cikin ƙauyawa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah an shuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah ya ce ya manzon Allah ina maka magiya ina haɗa ka da Allah da ya aiko ka face sai ka mana hukunci bi kitabin lahi ai da hukuncin Allah ma'ana abinda muke bukata kai mana hukunci na Allah lafazin bi kitabin lahi a nan baya nuna cewa yin hukunci da alkur'ani shi kadai ba tare da sunna ba an gane ko kamar yadda waɗanda suke danganta kansu zuwa ga alkur'ani alhali sun yi hannun riga da alkur'ani sukan kama irin waɗannan gaba wato domin wato kafa hujja shi kuma fi kitabillahi a nan abin da ake nihi shine ai fi hukumin lahi kamar yadda can karshen suratul tauba ko kuma mu ce karshen suratul anfal ubangiji ta'ala ke faɗa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah haka kuma a cikin suratul ahzab yake nihi fi kitabillahi ai fi hukumillahi cikin hukuncin Allah shi ne anan yace ya rasulullahi abinda muke bukata kai mana hukunci na Allah fa qala al khasm al akhar da mu san Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani hukunci na shi an gane ko duk hukuncin da ya zartar hukunci ne na Allah shi kawai matsayinsa manzo ne wanda yake mai isar ma al'umma sako na ubangiji subhanahu wata'ala faƙala na hasmul akar abokin jayayyar nasa sai shi kuma sai ya faɗa wa huwa afqahu minhu wato abu huraira da zaid ibn khalid al-juhani suka ce wa huwa afqahu minhu ya fi ɗan uwan nasa fahimtar inda aka sa gaba ya fi shi sanin hukunci sai ya ce na'am faqdi bainana bi kitabillahi yace kwarai ya manzon Allah kamar yadda ya faɗa muna buƙatar imana hukunci na Allah wa aballi ya ce ya manzan Allah ba ni izinin magana faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kul manzan Allah ya ce masa faɗa abin da za ka faɗa ƙala sai ya ce innabni kana asifan ala haza ya ce ya manzan Allah abin da nake tabbatar maka lalle wato ɗana kana asifan wato ya kasance bara ne idan aka ce asif wato shine khadimi kenan wanda aka ɗauke shi aiki ya yi abiya shi kamar goyi-goyi da abin da ya kamata haka shine ma'ana al'ajir shi ne ya ce innabni kana asifan ala haza ya ce lalle ɗana wato ya kasance bara ne ko ka ce lebura ne ala haza ga wannan mutuma shi ya ɗauke shi aiki yakan biya shi lokaci zuwa lokaci fanzana bi mura'atihi sai aka yi kuskure ya yi zina da matar mai gidan shi wanda bayani ya gabata wannan ku sababin abin da ke janyo haka sakaki game da doka ta shari'a wanda ba muharrami ba sai a ɗauke shi tamkar muharrami ya shiga inda ya ga dama a cikin gida shine kamar yadda kawai sai a hada wai mata wai da direba wai daga nan yayi bulaguro da yace kai ta da abin da yayi kama da haka musamman irin wannan al'amari kuma ya fi yaduwa a cikin abin da ya shafi bariki bariki zaka ga an dauki boyi boyi tamkar dan cikin gida ne sai abin da ko ina shiga yake sai a bar shi shi kadai da ita da matar a cikin gida ya kwana da kwanuka wai boyi ta shi ko shaidani ai bai san boye ba yana nan yana kai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk mutumin da ya kadaita da matar da ba ta halatta gare shi manzon Allah ya ce face shaidani shine na uku ma khala rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma shaytan manzon Allah ya ce mutum bai taba kadaita da matar da bata halatta gare shi face shaidani sai ya kasance shine na uku to irin wannan sakaki ya kai shi wannan wato khalimi wato ya yi zina da matar mai gidansa sai ya ce wa inni ukhbirtu ya ce lalle ni an bani labarin an anna alabniyar rajma lalle abin iya abin da yake kan ɗana shine a jajjefe shi har ya mutu haka wasu suka bani fatawa a farko suka bani labari ya ce don haka ni kwafatadaitu min hubimi a ci shatin wa walida wato sai na nemi belin ɗana zan ba da tunkiya dari wa walida wato da baiwa kenan wannan magana ta jajjefewa a janye ta shi ne ya ce kwafatadaitu min na fanshi ɗana bimi a ci shatin da tunkiya dari wa walidatin da baiwa kenan wannan magana ta jajjefewa har mutuwa a janye ta fasa altu ahlal ilmi yace bayan haka sai na tambayi masana sune malamai kenan fatawa ta farko waɗanda suka bashi ba malamai bane ba kawai dai an faɗa masa cewa wai iya abin da yake kan ɗanka shine a jajjefe shi har ya mutu yace don haka ne ku sai na yi bene shi cewa zan ba da tinkiya ɗari da baiwa domin a yafe masa wannan jajjefewar amma yace da na tambayi malamai fa akbaru ne sai suka bani labarin annama alabni jaldu mi'ati wa tagribu ali suka tabbatar min cewa iya abin da yake kan dana shine bulala dari kuma a bakuntar da shi ma'ana a nisanta shi daga mahaifarsa da kuma can wani gari sai ya shekara sannan a bashi izinin dawowa wa anna alamra'ati hadha ar-rajul iya abin da yake kan matar wannan mai gidan ɗana shine jejjefewa har ta mutu haka malamai suka bani wannan fatawa haka shi wannan ya faɗa ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa manzo Allah ya ce la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi lalle ne zan yi muku hukuncin Allah anan kamar yadda bayani ya gabata za mu fa'idanci halaccin yin rantsuwa ba tare da an rantsar da kai domin tabbatar da wato abin da kake nihin zartarwa kenan kaga anan ba wanda ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rantsuwa amma ya yi rantsuwa da ubangijinsa cewa zai yi hukunci tsakaninsu hukunci na Allah alwalidatu wal ganamu raddun maza Allah ya ce baiwa da tinkiya dari an mayar maka da kayanka raddun ai mardudun alaik an mayar maka da kayanka ba a bukata don haka kenan a nan abinda muke so mu gane abinda masu gari na ƙauyuka da irin wasu sarakuna suke yi ma mazinaci wato tara na cewa in an cafki mutum sai a zo a yi masa tara a dora masa wata diya ya biya kaga wannan duk abin da za su amsa haramun ne kuma sai sun dawo da mai shi ga mai shi a ranar kiyama domin wani nau'i ne na zalunci aka masa kuma wannan hukunci da aka yi bai ɗauke masa laifi ba a gun Allah subhanahu wa ta'ala inda da doka ta musulunci iya abin da ya dace a shar'ance za a zartar masa idan ya abin da yake kansa kyautata tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma wannan tara duk abin da aka amsa a gunsa daidai da dala to wannan zalunci ne haramun ne kuma sai an dawo masa da hakkin shi a ranar kiyama shine anan sai ya ce masa alwalidatu wal ghanam muraddun wato baiwar da kace zaka bayar da wannan tunkiya ɗari za a dawo maka da kayanka ma'ana an dawo maka da kayanka tuntuni sai ce wa alabni ka jaldu mi'atin wa tagribu amin maza Allah ya ce iya abin da yake kan ɗanka wato shine bulala ɗari kamar yadda Allah ya faɗa azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sai ce wa tagribu amin wato da kore shi zuwa daga mahaifarsa kenan sai ya shekara guda yanzu kaga a nan abu na farko na cewa iya abin da ke kan ɗanka shine bulala dari kaga wannan nasi ne na alkur'ani amma lafazin wata gari amin hukuma ta biyu na kore shi daga mahaifarsa ya koma wani gari can sai ya shekara sannan a bashi izinin dawowa wannan kuma sunna ta zo da wannan hukunci sai ya ce ugudu ya unaisu ilam ra'ati haza manzan Allah ya faɗa ga sahabinsa Unais manzan Allah ya ce masa isan mako zuwa matar wannan mutuma fa ini ita rafat ka tambaye ta wai abin da aka faɗa haka ne in har ta yi furuci ta tabbatar da cewa kwarai haka ne ta yi zina da wannan yaro farjumha ya ce sa a jejjefe ta ma'ana a jejjefe ta har ta mutu wanda wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na tabbatar da haddi na zina hanya ta farko shine a samu mutum hudu su zama to shaidu akan cewa sun gan shi shi da ita tamkar matsayin kwalli a cikin tandun kwalli su ba da shaida a bisa fuska ɗaya to wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu idan mace ce ce ita ba mai aure ba ita ba baiwa ba wadda take da mai gida wanda yake kusantarta aka ganta da ciki to wannan shi ma haddi na zina ya tabbata a kanta don ba yadda za a yi haka kawai a wayi gari mace ta a wayi gari haka ta samu ciki ba tare da an kusance ta ba in ba mu'ujiza ba wadda Allah ya gudanar game da annabi isa alaihi salam aka same shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba an gane ko hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala hanya ta uku shine kenan shi wanda ya yi zina ya yi furici ya tabbatar da cewa ya yi in ya yi furici ya tabbatar da cewa ya yi to wannan sai a zartar masa da hajji shine ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku kenan ƙara sai yake faɗa fagada alaiha Unais ya yi sammako zuwa wannan mata ya tambayi ta fa'atara ta yi furuci ta tabbatar da cewa haka ne. Fa'amara biha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama farujimat wato maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni aka jajjefe ta har ta mutu. Ya abin da yake kanta kenan na hukuncin Allah. A takaice wannan hadisi. malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wani sharadi da za a zo da shi game da ɗauke wata ukuba wadda Allah ya shar'anta ga mai laifi to wannan sharadi ne batacci kamar yadda a nan ya nemi zai ba da tinkiya ɗari da baiwa domin a janye wannan jajjefewa da za a matan shi a fatawa ta farko da aka ba shi kaga wannan sharadi ne wanda yake batacci don haka game da abin da ya shafi haddi duk sharadin da zai sa a janye dokar Allah kamar yadda ya dace ta wannan sharadi ne wanda yake batacci kamar misali Allah ya shar'anta cewa za a yi masa bulala dari sai ce zai ba da wani abu a yi masa hamsin a kyale shi kaga wannan sharaɗi ne wanda yake batacci za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يؤتق قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أي- عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فآتكيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشتركوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتريها فآتكيها وليشتركوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فآتكتها واشترك أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke halasta na sharɗa na wanda aka dora masa fansa idan radiya bil bai'i ala an yu'ta in har shi mai gidansa wanda ya dora masa fansa ya yadda da wato wannan sharaɗi na cewa akan za a yantar da bawa kamar misali kai ne kake da bawa sai kai nihin sai ka dora ma wannan bawa naka fansa wani sai ya ce to zai sai wannan bawa ya yantar da shi sai ka zo masa da sharaɗi cewa da sharaɗin kaza to shine anan za mu ga menene hukunci menene hukuncin wannan sharadi da shi wanda ya dora ma bawa fansa wato yakan zo da shi lokacin da wani ya yi niyyar sayan bawa domin yantar da shi shine anan malam ya zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa barira Allah ya yarda da ita ta shigo guna wahiyar mukataba a lokacin da masu gidanta suka dora mata fansa wannan bayani ya gabata ya maimaitu in aka ce dora fansa shine mai gida ya dora ma bawansa wani gwalgwado na dukiya cewa in ka haɗo mun kaza daga nan zuwa lokaci kaza kai ɗani misali ya ce masa daga nan zuwa shekara uku idan ka haɗo mun miliyan guda to ka zama ɗan shine ake kira da tura fansa wanda ubangiji ta'ala ya kwadaitar akan cewa masu bayi su tura ma bayin su fansa wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira a lokacin nan ita barira ta shigo gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu gidanta sun dora mata fansa sai ta ce ya umar mu'mini ya ke uwar muminai ishtari ne ta ce ya ke aisha ki saye ni ba ki saye ni ki yantar da ni fa inna ahali ya bi ni a atiki ni ki saye ni ki yantar da ni domin masu gidana wato suna da nihin sayar da ni domin sun dora mun fansa kaga duk wanda ya dora ma bawon shi fansa inda yau za a iya cewa an sayi bawon nan naka kaza zai iya sallamawa ya tsere ta da waccan fansa da ya dora qalat na'am aisha ta ce kwarai ba laifi haka za a yi qalat sai barira ta koma faɗa ma aisha ta ce inna ahali la yabi'una ni hatta yashtaridu wala'i ki san fada cewa masu gidana ba za su sayar da ni har sai sun yi sharadin alwalaici na cewa nasu ne daman barira ta ji haka duk wanda zai saye ki to sharadi alwalaicin kinamu ne ko kuma gabanin haka ta san cewa abu ne wanda suna faɗa qalat sai aisha ta ce mata la hajata li fiki ni ba ni da wata bukata game da ki kawai iya zan sayi ki na yantar da ke fi sabilillahi na nemi sakamako a gun Allah subhanahu wata'ala ba dan kwaɗayin wani alwalaici na ki ba idan aka ce alwalaici shine kasancewar duk bawan da mutum ya yantar da shi to shine ya fi kowa kusa da wannan bawa wannan bawa in Allah ya masa rasuwa ya bar wani abu na dukiya ba shi da wanda zai gaje shi to wannan wanda ya yantar da shi shi zai gaji wannan bawa shine ake kiran shi al-maulal a'la to shine Aisha ta ce mata la hajata li fiki ba ni da wata bukata game da alwalaicinki فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه Azan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ji abin nan da Aisha take faɗa ma barira na cewa la haja ta difiki. Kenan ita barira suna tattaunawa da Aisha, Azan Allah sallallahu Alaihi wasallama kwana gefe yana jin abin da suke faɗa. Au balagahu ko kuma labari ya cin masa, domin a wata riwaya Aisha ita ta faɗa masa ta ce kaji kaji ya Rasulallahi. masu gidan barira sun dora mata fansa na ce ta je ta faɗa musu zan jimulce iya kuɗin da suka dora mata take yanke ta kai musu ni kuma na yantar da ita sai suka mun sharɗin cewa wai sai dai in alwalanci nasu ne aisha ta yi sarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah yake faɗa ma sha'anu barira menene lamarin barira ya tambaya aka faɗa masa cewa ga yadda al'amarin yake domin ya tabbatar da magana faƙala sai manzon Allah ya ce da aisha ishtariha sayatta fa'atiqiha manzon Allah ya ce yantar da ita wal yashtariku ma sha'u masu gidan nata su yi sharadin iya abin da suka so rabu da su qalat aisha Allah ya kara mata yadda ta ce fashtaraytuha sai na saye ta fa'ataktuha na yantar da ita washtarada ahluha wa la'aha masu gidanta suka yi sharadin alwalancin ta cewa nasu ne a lokacin da za mu yi cinikin faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alwala'u liman a'atak alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa to ku ko ba kuma kuka yantar da ita kina alwalaici ba na ku bane kamar yanda bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin wata riwaya tsayawa yayi a cikin jama'a manzon Allah yayi ba a cikin hudubar manzon Allah yake cewa me ya samu wasu mutane suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzon Allah ya ce duk wanda ya yi sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah ko da ya kai sharaɗi ɗari manzon Allah ya ce batacce ne manzon Allah sai ce alwala liman a'ata alwalaici na wanda ya yantar da bawa ne kenan ba wanda ya saida ba na wanda ya yantar da bawa wanda ya saya ya yantar da shi to shi yake da alwalaici manzon Allah ya ce wa inishtaradu mi'ata sharɗin ko da sun yi sharaɗi ya kai ɗari nan da ya ce wa inishtaradu mi'ata sharɗin karka fahimci cewa in sun zo da sharaɗi ɗari da ɗaya cewa wannan da aka ɗora ya inganta a wannan lil mubalaga ne kamar yana can ubangiji ta'ala ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marra falan yaghfir Allahu lahum ubangiji ta'ala ya ce ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu duk ɗaya da za ka roƙa musu gafara su saba'in ubangiji ta'ala ba zai gafarta musu ba su waɗannan munafikai wanda Allah ya bayyana ma manzon Allah munafircin su kuma cewa za su mutu akan munafirci Allah ya haramta musu wato shine roƙon gafara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa wallahi inda na san in na dada akan saba'in kin Allah zai gafarta musu manzon Allah ya ce da sai na dana dana ƙara kenan kaga wannan da aka ce in tastaghfir lahum sab'ina marra wannan lil mubalaga ne kamar yadda mutum in ya fusata zai ce kai ko so kaza kai abu kaza ni ba zan yarda ba to kar ka fahimci cewa wannan adadi da ya bada cewa in ka dora akan shi zai dawo shine anan yace wa inishtaradu mi'ata shartin manzo Allah yace ko da sun yi sharadi 100 manzo Allah yace wannan sharadi ne wanda yake batacci don haka wannan yana nuna mana kenan a nan in za ka sayi bawa ka 'yantar da shi shi wanda zai sayar maka in ya yi sharaɗi rabu da shi a banza ya yi wannan sharaɗi an gane ko ko da ya yi sharaɗi ne wanda yake batacce kana iya yarda ya yi sharaɗin in ya yi wannan sharaɗi daman sharaɗi ne batacce kamar yanzu misali ya gabata a yi sharaɗi a wajen ciniki mutum ne zai sayar maka gida sai ya ce to amma fa da sharaɗi kar ka saida ni na saida maka ne don ka shiga ka zauna to a wannan lokaci kana iya wannan yin shi kamanta da shi ajiya akan sharaɗi bayan an kashe ciniki ai ya zama mallakar ka abin da yake mallakar ka ko ai sai abin da ka ga dama in ka ga dama ka yi kyauta ko ka sayar da shi ko kuma ka sayar wannan ko ka yi kyauta da shi ko ka yi sadaka ko ka zauna domin sharaɗi ne wanda yake fatacci da sai da ma babur da ce a karka hau ko kuma karka yi kaza wannan duka sharadi ne ba ta ci ko kuma na sai da maka amma fa karka sai da ma wani karka sai da ma wani shi ma sharadi ne wanda yake ba ta ci tunda ya riga ya zama mulkin ka ko ma wani ne kana iya sai da shi babu shuruɗi fi talaq وقال ابن وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلكي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجس وعن عن النجش وعن التصريع تابعه معاذ وعبد الصمد عن عن شعبة وقال غندر هو عبد الله بن جعفر وعبد الرحمن نهي وقال آدم هو ابن أبي إياس نهينا وقال الندر وحجاج بن منهال نهى wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na rataye sharaɗi game da saki mutum ya gitta wani sharaɗi game da sakin mace shine anan malam ya zo mana da fatawar sa'id ibn al-musayyab da al-hasan ibn abi al-hasan al-basri da aqa ibn abi raba suka ce in bada abi balaki in har ya fara da lafazin saki yace anti taliqun in fa'altu kaza ko kuma in lam af'al kaza in har ban yi yace ke sakakka ce in har ban yi kaza ba ko kuma in har nayi kaza aw akhara ko kuma ya jinkirtar da lafazin sake in fa'altu kaza fa anti faliku in har nayi kaza ke sakakka ce kaga anan kenan ya jinkirtar da lafazin saki a huska ta farko yace anti faliku in fa'altu kaza kamar ya ce in har na fita daga gidan nan ke sakakka ce in har na fita daga gidan nan a yau kaga nan ya gabatar da lafazin saki akan shar'in shi yace anti taliqun in kharajtu in kharajtu li yawma min ad-dar a yau in na fita daga gidan ne yace ke sakakka ce amma ya gabatar da lafazin saki a farko ko kuma ya jinkirtar da lafazin sakin yace in kharajtu min hadhihi ad-dar fa anti taliq in har na fita daga wannan gida ke sakakka ce anan ya jinkirtar da lafazin saki shi ne anan suka ce fa huwa a haƙƙu bi sharɗi wato shi ya fi cancanta game da sharaɗinsa suka ce ko ya aikata matar shi bata saku ba a fatawar sa'id ibn musayyab da shi da alhassan ibn abil hassan albasari da aba ibn abi raba suka ce anan fa huwa a haƙƙu bi sharɗi shi ya fi cancanta game da sharaɗinsa ko da ya aikata tare da cewa wasu daga cikin magabata su sun tafi akan cewa kamar yadda alqadi shurai da shi da ibrahim ibn yazid an-nakhai suka ce in bada abi talaqi qabla yaminihi waqa fala in har ya fara da lafazin saki kenan kafin wannan sharadi nashi da ya rantsuwa to anan suka ce tasan amma in ya jinkirtar da lafazin sakin to wannan koda ya aikata abin bata saku ba amma jumhurin malamai sun saba musu akan haka abinda jumhurin malamai suke kai in mutum ya yi sharaɗi ga matar shi ya ce in har na yi kaza ke sakakka ce to da zaran ya aikata wannan al'amari matar ta samu sawa'an ya gabatar da lafazin saki ko ya jinkirta shi ya ce in har na fita daga gidan nan ke sakakka ce to in dai ya fita to ta samu sawa'an ya gabatar da lafazin saki ko ya jinkirtar da shi to shine ana malam sai zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an talakki an gane ko kenan wannan abin da muke so mu gane wai abin da ma ya shafi shi sharadin kansa kamar misali akwai lokacin da mutum yakan rataye sharadi ga ita matar ya ce in kin aikata kaza akan aurenki kamar lokacin da ya ce mata in har kin fita ba tare da izini na ba to akan aurenki to da zaran ta fita to saki ya tabbata an gane ko sai dai in ya zo ya janye sharaɗin kafin ta aikata abin ya dawo ya janye sharaɗin kamar yadda wani ɗan uwa yake tambaya ya ce ya gitta sharaɗi ya ce kuma yana ganin za ta aikata wannan abu yaya game da sharaɗin shi ce wasu ato kana iya janyewa amma kuma hallo janyewar hallo ba da wata hanya ne kenan kamar misali kenan an ba ta hanyar ta ci gaba da yi kuma gobe yakan iya kasancewar abinda za ta zo da shi sai ya fi na damu to shine a nan wato malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an talakki ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da taryen ayari tarye shine baki da suke zauwa da kaya zuwa gari suke kawowa domin su sai da fataki to wasu sai su fita bakin gari su tsare su domin su saye wannan kaya to wannan haramu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kamar yadda ya gabata na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an talakki rukuba taryan mahaya kenan su ne ayari jama'ar da suke labto kaya domin su kawo gari su sayar to mutum ya fita ya tare su akan hanya kafin su iso kasuwa ya sayi wannan kaya haramu ne bai ya halatta a nan sai ka yi haƙuri har kaya su iso kasuwa in sun iso kasuwa sun sauke kaya in ya so ku je ku yi wasu su kowa ya tare ya koma gehe daga baya tare a gaban shi kuma in ya zo a yi ciniki ko ka je ka dafa wannan kaya na tsare su ne zan saya amma ka fita gefen gari kafin kaya su iso kasuwa ka tare ka sai wannan haramun ne saboda game da yin haka akwai cutarwa akwai cutarwa ga jama'a kai ka fita ka tare kaya ka baza kuɗi ka sai kuma sannan hallo akwai cutarwa ga su kansu masu kayan ka tsare su ba su iso kasuwa ba suka ji yadda farashi yake ka tsare su a bakin gari ka sai to in suka so suka iso gari suka ji sabanin yadda abin da ka saya suka ji sabanin yadda farashi yake a kasuwa suna iya tada wannan ciniki kamar yadda bayani ya gabata misali ka tsare dan kauye ka saye masa hatsi dala dari dari ya so kasuwa sai ya dari da ashirin ake saidawa to anan yana iya maida maka kudin shi kudin ka ya karbi hatsin shi ya kawo kasuwa ya sayar yana iya dawowa ya karbe kayan shi ya maida maka kudin ka in ya so ya kawo me yasa saboda ka dangwale shi to don haka shine ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ani talakki wazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da taryan baki waɗanda suka kawo kaya domin sayarwa wannan kuma bai keɓanta ba ga abinci ko ma mai ne ne kayan da ake kawowa wani ya fita ya tsare akan hanya ya sai ya haramun gaba ta biyu sai ya ce wa an yabta almuhajiru lil a'rabi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hanin dan birni ya zama wakili domin sayar ma dan kauye abubuwan da yake da bukata an gane ko lafazin ibtiya wato shine ishtira ma'ana saya almuhajir anan ana nihi dan birni saboda a al'adance a wancan lokaci in suka ce maka almuhajir suna nihi dan birni ba ana nihi ba sai wanda ya hijira a dan birni ake ni to shine yace wa an yabta almuhajiru lil a'rabi wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani dan birni ya zame ma ba kauye wakili a wajen sayar masa abin da yake nihin saya wanda kar mu manta haramun ne dan birni ya zame ma ba kauye dillali lokacin da dan kauye ya kawo kayan shi birni domin ya sayar kai dan birni ka amshi kayan wannan kai dillalanci ka sayar da su haramun ne domin an tambayi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda mai manzan allah yake nihi da cewa kaddan birni ya jikunci sayar ma ba kauye kayan shi sai ce ai la ya kunu da busin sarar kar ya zame masa dillali domin kamar yadda bayani ya gabata illa a nan shine kuntatawa da takurawa ga jama'a shi ba kauye ya kawo kayansa ko nawa sayar da kayan shi zai domin ya koma kaddara cewa in ana sayar da hatsi dala ɗari ɗari idan ɗan birni ya zame ma ba kauye dillali kana tsammanin cewa ya sayar da shi dala ɗari sai ya ɗora wani abu ya kai ɗari da goma ko ɗari da ashirin idan aka yi haka kaga an kuntata ma jama'a amma shi in aka bar shi kawai sai yadda kayan shi zai yi da rangwame domin jama'a su amfana shi a wannan yini ma ya komawar shi garinsu to a nan kuma wannan nassi sai ce wa an yabta almuhajiru mazan Allah ya yi hani dan birni ya zame ma ba ƙauye wakili wato wannan wajen saya masa kaya kenan ba ƙauye ne ya zo da kuɗin shi yana buƙatar zai sayi kayayyaki ka ce masa a kawo in je in saya maka kar a bugi hancinka ka zame masa wakili haramun ne bai ya halatta kawai iya abin da za ka iya yi in za ka iya yi shine kawai nasiha za ka masa kai hankali je yanayin kasuwar mu a nan in ka ji an ce maka kawo jika goma to an yi keri ne abin da za ka taya shi jika biyu ko jika uku kayan bai wuce jika hudu kamar yadda akwai yanayin wannan kasuwanci abinda ba zai wuce ba jika biyu sai ka ji an ce kawo jika goma akwai masu salon wannan kasuwa yanzu kayan da aka jika biyu wuce jika biyu aka ce wa kawo jika goma ka taya jika biya kai kana tsammanin kamar nau'i ne wanda yake na kasuwanci a gano akwai waɗanda misali kayan jika biyar bai wuce ba a ce maka kawo jika shida ko kawo biyar da rai to wasu ku sai su kera kudi wanda yake mai yawa kenan a nan iya abin da dai za ka iya masa nasiha kai masa nasiha ka nuna masa yanayin yadda kasuwanci yake a gari amma ka zame masa wakili cewa kai za ka je ka saya masa don kar a bugi hancin shi to wannan kuma haramu ne bai ya halatta kenan ka bar jama'a su amfana da abin da ya zo da shi wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala a bar shi da kauyancin shi kenan yau da gobe za ta koya masa wayo kenan in har yana yi yau da gobe kenan zai iya ganewa shine yace wa an yabta al muhajiru lil a'rabi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hanin wato dan birni ya zama ma ba kauye wakili kenan a wajen saya masa kaya gaba ta uku sai yace wa an tashtarida al mar'atu talaqa uktiha manzon Allah ya yi hannun mace ta yi sharaɗin sakin ‘yar uwarta kamar misali a nan ‘yan uwantaka in ma ta danganta ko kuma ‘yan uwantaka ta addini kana aure da mace sai kanwarta sai ta ma sharaɗi kai sakattani ka aure ni an gane ko ta ma sharaɗin cewa sakatta ni zan baka haɗin kai ka aure ni kaga a nan ‘yan uwarta ce wadda take ta danganta ko kuma ‘yan uwantaka ta addini ma'ana mace kana son ta ta ce a'a ni fa ba zan yarda ba ka aure ni sai in ka saki matarka to mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka shine yace wa an tashdari dal mar'atu balaqa waqtiha wannan ana maganar ma kafin kenan ta shigo kenan haka kamar misali ga mace ta ce sai an saki wance wannan duka haramun ne bai halatta shine mazan Allah yace kar mace ta tambayi sakin yan uwarta domin ta sauye abin da yake cikin makayin ta gaba ɗaya ya zama nata ita kadai maza Allah ya ce kar ta yi haka mutum da ta yi imani da Allah da ranar kiyama sai ya ce wa an yastamar rajulu ala saumi akhihi gaba ta hudu kenan hannun da manzon Allah ya yi shine ya ce wa an yastamar rajulu ala saumi akhihi manzon Allah ya yi hannun mutum ya yi tayi akan tayin dan uwansa in har dan uwanka ya ga kaya ya buƙace su aka fara ciniki da shi to ya halatta kai ka zo ka nada wani abu sai ka yi haƙuri in har ba a sallama masa ba ya fita daga cikin wannan ciniki daga baya in ya so kai ka zo ka shiga amma matukar ana ciniki shi yana nasa ya kaza shi yana ƙara kaza to haramun ne wato wani ya zo ya shiga sai in shi na farkon kenan ya daina mecece illa domin dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke haifar da gaba da kiyayya tsakankanin jama'a duk abin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakankanin muminin haramun ne shine ya ce wa an yastamar rajulu ala saumi akhihi manzon Allah ya yi hannun mutum ya yi tayi akan tayin ɗan uwansa in dai wani ya taya to matukar bai fita ba daga cikin wannan ciniki ya fasa kai ka zo ka ce ka ƙara kaza haramun ne bai ya halatta sannan sai ya ce wani ha anin najishi bazan Allah ya yi hani game da ciniki na ingiza mai kan turuwa ma'ana abin da baka da nihin saya ka zo ka taya kamar yadda bayani ya gabata a kasuwar dabbobi da zaran ka zo kan dabba ka yi tsaye kawai sai wani ya zo ya ce na saya kaza dabba da ba za ta wuce jika talatin sai ce ya saya talatin da biyar ko ya saya jika arba'in shi kuma ba baya nufin saya don ya ruge ka ne kai ka daɗa akan wannan tayi da yi to shi ne anan ya ce wani ha anin na shishi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da ciniki na ingiza mai kan turuwa sai ya ce wa ani tasiriya wato da yi ma dabba ɗura ya ake nihi da attasiriya shine mutumin da yake nihin sayar da dabbash sai ya kita tsarta ya kita tsarta sai a samu kamar kwana biyu ko uku hanzarta cika da nono in ya kai ta kasuwa ya sayar in ya kai ta kasuwa zai sayar mai saya daga zaran ya zo sai ya ga hantsa cike da nono wannan sai ya ruɗe shi ya saya daga ya je ya tatse wannan nono kwana ɗaya kwana biyu sai ya ga sabanin haka ta tsata farko ya samu litin biyu ko litin uku sai daga ta za ta biyu abin yana yiwu kasa abin yana yiwu kasa wata rana rabin litir ma ba zai samu wannan haramun ne a tasiriya ma'ana kasancewar daina tatsar dabba domin a rudu wanda yake mai saya cewa mai nono ce wannan haramun kamar yadda akwai abubuwa da ake yanzu misali in za a kai dabba kasuwa sai a ba ta ruwa ta sha na fitar hankali kai mai saya in baka sani ba kai tsammanin cewa dabba ce tunkiya ce mai ciki ita kuma kasancewar kawai ruwa ne aka bata lalle ba laifi ba ne in za a kai dabba a ba ta ruwa ta sha bakin gwargwado amma kar a ba ta da wannan manuwa har ma akwai abin da suke sawa na domin dabbar ta sha ruwan wanda yake na fitar hankali to kaga wannan duka illar daidai ce an yi ne don a rudu mai saya ka tammaci cewa dabba ce kosassa ko kuma ka tammaci cewa dabba ce mai ciki alhali ita ko ba ta da ciki to shine ya ce wa ane tasiriya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da yi ma dabba tura shine ma'ana barin nono a cikin hantsa ba tare da tatsa ba da nihin don a rudu mai saya kenan in za su kai ta kasuwa ne suke irin wannan sai a kyale ta kwana biyu kwana uku ba a tatsarta to shi wanda ya sayi wannan dabba wadda aka mata haka kamar yadda shari'a ta tabbatar in ka ga cewa saɓanin haka ne an mata wannan dura to kana iya dawowa da dabbar sai ka dawo da sa'i ɗaya wanda yake na dabino an gane shi ne madadin kenan tiya ɗaya ta dabino madadin wannan nono da ka tatsa ka ba shi saniyar shi in ya so ka amshi kuɗinka shi ne kenan a tasiriya a takaice kenan wato shi ne mana yake cewa ta ba abu mu'az ya ce mu'az ibn mu'az kenan da shi da abdulsamad ibn abdulwaris wato sun ma muhammad ibn ar'ara mutaba'ar kenan wannan hadisi game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi hani an taraki wato game da taryan baki waɗanda suka kawo kaya domin su sayar sai ya ce wa ƙara gundar gundar shine muhammad ibn ja'far abdullahi ibn ja'far da shi da abdurrahman ibn mahadi su kuma a riwayar su sai suka ce nuhida wato an yi hani an talakki game da taryan mahaya domin sayi abin da suka rabto suka kawo to in ma ya zo da wannan siga kenan hanin dina komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi hani duk lokacin da sahabi ya ce nuhiya an kaza ko umirna bi kaza to wannan hanin da umarnin yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala adam adam ibnu abi iyas shi kuma a riwayarsa sai ya ce nuhina an hane mu kenan haka abu huraira ya ce nuhina an hane mu kenan waye hane su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annafir da shi da hajjaj ibn minhal su kuma suka a riwayar su na ha kenan kamar yadda yake cikin wato riwaya ta muhammad ibn ar'ara a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana cewa sharaɗi a wajen saki rataye sharaɗi a wajen saki a gun jumhurin malamai in mutum ya rataye wannan sharaɗi in dai ya aikata abin da ya yi sharaɗin to wannan matar shi ta sauka sawa'an ya gabatar da lafazin saki ko bai gabatar da shi ba kenan dalili a nan da manzon Allah ya ce wa an tashtari dal mar'atu talaqa ukhtiha mace da ka ta kai sharar manzon Allah yayi hanin mace ta yi sharadin sakin yar uwarta to a nan da ta masa sharadi in ya sake ta shin ta saku ko ba ta saku ba ta saku inda ba za ta saku ba to da wannan gaba ba ta da wata fa'ida kenan kenan don haka fadar jumhurin malamai a nan ita ke da rinjaye na cewa in har mutum ya rataya sakin matar shi akan wani sharadi cewa in har na yi kaza ke sakarkaci to inda ya aikata wani al'amari ta sabu sawa'an ya gabatar da lafazin saki ko bai gabatar da shi ba amma a fatawar sa'id ibn musayyab da alhassan ibn abil hassan da abba ibn raba suka ce fa huwa haqqu bi sharadi shi ya fi cancanta game da sharadinsa باب الشروط مع الناس بالقول قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي أن ابن جريج أخبره أنه قال أخبرني يعلى بن مسلم وأمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير أنه قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا لقد لقي لقينا غلاما فقتلا فانطلقنا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقام قرأها ابن عباس رضي الله عنهما أمامهم ملك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin sharaɗi ta hanyar faɗa ba tare da an rubuta ba ka gita ma mutum sharaɗi ka ce masa to banda kaza kuma ba tare da an rubuta ba an yarjejeniya an rubuta takarda shin in aka yi sharaɗi ta hanyar faɗa na tabbata ko kuma bai tabbata ba shine anan malin yayi bani to shine anan ya zo mana da hadisin sa'id ibn jubair Allah ya ji kansa yake cewa lalle wani lokaci muna gun malami na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa mana cewa haddathani Ubay ibn Ka'ab ibn Abbas yake cewa Ubay ibn Ka'ab ya ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Musa rasulullahi Musa manzon Allah fa zakar al-hadisa manzon Allah ya ambata hadisin kissar ta annabi Musa a cikin labarin da manzon Allah ya ba su kada sai yake cewa alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra wato kissar shi kenan da Khadir alaihi salam lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa ya bi shi a matsayin almajiri domin ya fa'idanci wani abu wato na ilimi to a lokacin nan shi Khadir alaihi salam yake faɗa ma annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi cewa zai abuce shi domin ya karantar da shi ya samu wani abu wanda yake na ilimi abunsa to shi lokacin da ya ce masa zan tastafi a iya saura ya ce ba za ka iya ɗaukan haƙuri wato na abuta ta ma'ana ba za ka iya zama da ni ba ma'ana tafiya da ni ba za ka iya ba shine a lokacin nan sai yake ce masa ta yaya za ka iya ɗauka wa kai ba ta subiru alama nan tuɗi bihi kura yaya za ka iya ɗaukan haƙuri akan abin da baka kewaye da saninsa ba a lokacin nan sai masa sharaɗi ya ce fa initta ba ta ni fala ta sa'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra to in har ka bi ni duk abin da ka gani karka tambaye ni game da cewa me yasa kai kaza hatta uhudi salaka minhu zikira sai na baka labarin cewa abu kaza da na aikata lokaci kaza ka ji sababin abin da yasa nayi kaza amma kai sharadi ne fa karka tambaye ni duk abin da ka gani ka ja bakin ka ka kare kadir alaihi salam ya gidda masa wannan sharadi kamar yadda Allah ya kissanta mana shine sai ya ce fa anqalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha suka tafi har aka kai lokacin da suka shiga wani jirgin ruwa wani kwale-kwale fa haraka hashi hadir alaihi salam sai ya sare allunan wannan jirgin annabi musa alaihi salam sai ya kasa hakuri ce a karaka ta hali tuguri ka ahada yanzu kawai ka sare jirgi ka sare allunan shi kawai dan dai ka dirmi yadda waɗanda suke kan wannan bato sai ce masa da ƙarji ta shi al'imura tabbas wa malam ka zo da wani al'amari wanda yake abin ki wanda yake mai girma to a lokacin nan hadir sai yake ce masa in naka lan tastati amma iya sabra ya ce lalle kai fa ba ka iya jimrewa na tafiya fata da dare a lokacin nan annabi musa ya ce masa la tu'akizini bima nasitu wa la turhiqni min amri usra ya ce karka kama ni da laifin abin da na manta wannan sharadi na ka mantawa ne ne shi yasa na yi wannan tambaya aka zo kuma fanqalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta shay'an nukura suka haɗu da wani yaro shi kadir alaihi salam sai kama kan yaro ya murki ya kashe shi take yanki annabi musa alaihi salam sai ya ce masa a katanta nafsan zakiyatan bigeri nafs ko kuma zakiyatan bigeri nafs yanzu ka kashe rai tsarkakakka yaro ne fa karami wanda ko balaga bai yi ba bai fara daukar laifi ba ba tare da ya kashe rai ba sai ce tabbas ka zo da wani abu wanda yake mummuna wanda yake abinki kadir alaihi salam sai ce masa alam aqullaka innaka lan tastati amaliya sabra shin daman ban faɗa maka ba cewa kai ba za ka iya jurewa tafiya tare da ni a lokacin na annabi musa sai ce masa to in sa'altuka an shay'in fala tusahibni shi ma ya gitta sharadi yace in sa'altuka an shay'in fala tusahibni in har na koma tambayar ka dangane da wani abu da ka aikata to karka karka karka bar ni in bi ka ma'ana karka abuce sai yake cewa kani malakata min ladunni uzra tabbas ka kai matuka game da wato hamzari game da ni karbar hamzariya to aka yi tafiya hallo shine sai ya ce فانطلق حتى إذا أتيا أحد قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا suka tafi suka shiga wata alƙarya suka nemi cewa masu alƙarya su taimaka musu su ba su masauki su ba su abinci suka yi karɓar bakuntarsu a lokacin nan a cikin alƙaryar sai shi kadir alaihi salam ya samu wata katanga ta karkace za ta kai ƙasa za ta faɗi sai ya miƙe wannan katanga ya gyara ta ya cire annabi musa alaihi salam sai ya ce masa shi ne sai yake ce masa laushi talanta kasta alaihi ajira ya ce ai inda ka so ya ce da ka karɓi lada akan wannan katanga da ka miƙe mutanen da sun yi karɓar bakuncin kuma ka musu aiki ba tare da ka karɓi lada ba a lokacin nan sai kadir ya ce masa to ha za ki rako gani wa bane wannan shine rabuwa tsakanina da kai daga nan kenan tahiyar mu ta yanki amma kafin mu rabu sa'unan bi uka bi tawili malam tastaqi malam tastaqi alaihi sabra yace da sannu zan baka labari game da fassara abinda ka kasa daukan hakuri a kansa to shine anan malam yace fa zakara al haditha wato maza Allah sai ya ambata musu hadisin kala sai ce alam akullaka shin ban faɗa maka ba innaka lan tastati a ma iya saura cewa kai baka iya ɗaukan haƙuri na tafiya tare da ni kana tilgula nisiyana ta farko da annabi Musa ya tambaya wannan mantuwa ne ai a farko an masa sharadi an gane ku fala ta sa'alni an shay'in hatta uhdi salaka minhu zikra kina anan da ya ce masa a karakata hali tuhurika ahla hali kadiji ita shay'an imra wannan kenan mantuwa ne wal wusda ta tsakiyar da ya ce masa aka talata nafsan zakiyatan bigeri nafsin laqad ita shay'an nukra shi kuma da ya ce masa to alam aqullaka da ya ce masa alam aqullaka innaka lan tastati ma iya sabra qala la tu yake cewa qala la tu akizni bima nasitu wa qad wannan kala to aka zini bi ma nasitu wa qad balagta min ladunni wa la turhiqni min amri usra fam balaqa hatta idza laqiya gulaman fa qatala qala qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra qala in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tusahibni kina wannan kuma sharadi ne ya masa kina adabiyo wasalisatu amdan na ukun kuma da ya ce masa laushi talatta kasta alaihi ajira wannan kuma ganganci ne kaga dukkan waɗannan sharaɗa da shi sharaɗin da kadir alaihi salam ya yi da sharaɗin da shi annabi musa ya yi in sa'altuka an shay'in ba da hafa la tusahibni duka kawai ta hanyar faɗa ne ba tare da an rubuta ba shine ya ce qala sai ya ce masa la tu'akhizini kada ka kama ni da laifi bi ma nasitu game da abin da na manta wala turhikni min amri usra kar ka kallafa min tsanani game da al'amari na abin da nayi akan mantuwa ka ce dole sai ka tabbata akan shi shine yace laqiya gulaman faqatala kamar da yace fa qalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala kenan anan shi kuma shine al-musulaki kenan fa qalaqa sannan na uku fawajada fi hajidaran wato fawajada shidaran wato sai suka samu wata katanga yurido an yanqabba wato tana nihin rushewa ita wannan katanga za ta kai ƙasa fa aqama hu sai khadir ya miƙe wannan katanga ya daidaita ta qara'a habnu abbasin amamahum malikun kenan da yace wa kana wara'ahum malikun ya akuzu kulla safinatin ghasba shi sai ya karanta a kira'arsa amamahum malikun to a takaice wannan yana nuna kenan halaccin yin sharaɗi ta hanyar faɗa ba tare da rubutawa ba nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك